نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم البديع شي علم البديع ilimi ne wanda yake nuna kwarewa na magana kun gane na farko kenan kwarewan kuma na maganan ya shafi kashi biyu akwai almuhassinatul ma'anawiyya kwarewa ta wajen ma'ana akwai kuma kwarewa ta wajen ma'ana amma shi ya shafi lafazi ne kawai watan shi ilmul badi kun ku duba daga badi ne kawa ado ilmi ne wanda zai baka dama ka iya kawata maganarka kuma ana yin shi ne ta hanyoyi biyu akwai ta hanyar ma'ana akwai ta hanyar lafazi kamar yin zamuji arabta fi ma sabaka malam ya ci gaba da cewa ka sani cikin abin da ya gabata annan ilmul bayan cewa ilmul bayan wasila ila ta'diyatil ma'ana hanya ce ta kawo ma'ana bi asaliba ukhra idda da usluboba daban-daban baina tashbihin ta hanyar tashbihi wa majazin da majazo kinaya da kuma kinaya ilmul bayan kenan wa arabta anna dirasa ilmul ma'ani kuma ka fahimci cewa zaka fahimci cewa koyon ilmul ma'ani to ainu ala ta'diyatil ma'ana zai taimaka zai taimaka maka na'am ala ta'diyatil kalam zai ka maka zai ba taimaka maka wajen kawo magana mutabiqan li muqtadil hal wanda zai baka dama ka iya dacewa da abinda hali ke hukuntarwa ma wafa'ihi bi gardin balagiyyin tare da cikawan sana manufa na balaga ma'ana zanto ya kunshi ma'ana na balaga yafhamu yufhamu dimnan wanda za a iya fahimtar haka a kunshe min siyaqi cikin siyakan magana din wai hitu bihi min qara'in da kuma abin da ke gewe da shi na alamomin da za su nuni kan haka wa hunaka nahiya ukhra min wahil balaga kai akwai wadansu ma bangare akwai wadansu bangarora daban ma akwai wani bangare daban daga cikin bangarora na balaga la tanawalu mubahitha ilmi bayan wannan bai kunshi ilmi bai kunshi mubahitha ilmi bayan ba wala tanzuru fi masail ilmi ma'ani kuma haka nan ba sa kallo ba sa kallon wani bangare na ilmin ma'ani walakin na hadirasa sai dai wannan wani karatu ne wannan karatu ne la ta ta'adda ta zainal alfaz wanda bai wuce kawata lafuzza kawai awul ma'ani ko a kawata ma'ana bi alwanin badi'a da waɗansu launuka masu ƙaye min aljamalin lafzi na kyan lafazi awul ma'anawi ko kuma kyan ma'ana watan wannan wani bangare ne na balaga wannan shi kawai ya shafi ado ne ga ma'ana da za ka kawo cikin maganarka ko kuma ado ga lafazi wai samman ilmul jami ya zai ilimin bayan ilimin da ya tattaro na mubahi tan ana ce mishi da ilmul badi ana ce mishi ilmul badi wa huwa yastamilu kama asharna ala muhassinatil lafziyya kuma kamar yadda muka ishara ya tattaro abin da ke ce mishi muhassinatil lafziyya ne wa ala muhassinat ma'aniyya da kuma muhassinat ma'nawiyya wa inna zakirun laka min kulli qismin tarfan kuma za mu kawo maka wani bangare daga kowane kashi almuhassanatul lafziya almuhassanatul lafziya yana kunshe ne da abinda kan baka da maka kawo talafazinka kun gani za ka kawo magana ne sai ka kawo ta maganan ta wajen ma'ana ta hanyar zuba kalmomi masu haruffa ko sila iri da masu harufa da wasu suna iri daya jinas kenan idan muka duba za mu ga ya kama sun kama na baiti a farko ko al'amthila jinas shine pan pun pan wajen masu literature pun jinas kala ta alalla ce wa yau mutakomu sa'atu yi kusumul mujirimu na malafi su gairu sa'a ka tuna masu randa kiyama za ta afku mujirmi za su rantse da Allah ba su zauna a nan duniyan ba na wani lokaci ban awa da ɗan wani lokaci kawai suka zauna to idan muka duba nan Allah ya amfani da lafisa guda biyu ko a sa'atu da sa'a wannan ya zama jinas in ka lura da kyau lafisan haruffan da wasu suna kusan duk iri da ne a yi wannan jinas tam kenan afwan ba mu karanta ka'ida ba ko to bari mu ji ka'idan tukuna sai mu dawo aljinasu an yatashabaha lafzani shine lafza guda biyu su kamanni su kamanni da juna su kamanci cine da juna fin nutuki wajen magana furuci wa yaktalifa fil ma'ana amma ta wajen ma'ana sai su saba wa huwa nau'ani shi kuma nau'i biyu ne akwai tam wa huwa mattafaqat fihi lafzani shine inda aka samu lafza guda biyu suka ittifaki fi umurin arba'a wajen al'amura guda hudu nau'ul hurufi sai ittifaki wajen nau'in harufa wa shakluha da kuma wasu sila wa adaduha da kuma adadin harufan wa tartibaha da kuma jerin harufan wani ta wani ta'arifi kuma sukan ce huwa mattafaqat fihi lafzani fil hay'a wan naw wal adad wat tartib idan an so ice a kawo a kawo in an so ice a can kawo a kawo ka gani kawo kawo ka ga yi nufin tsane iri da yawwa kun banci wannan ko wa gairu tam akwai kuma jinas gairu tam wa huwa maktalafat fihi lafzani fi wahid min al umur al umur al mutaqaddima shine din da aka samu lafuzza guda biyu sun saba wajen wani abu daga cikin al'amuran da suka gabata sun saba wajen tartibul huruf ko kuma adadul huruf ko kuma a hai'a shakil kenan kun gane wannan ko yawwa wa kana sha'i ga to ga misalan mu nan ko kana ta'ala Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a ga sa'a sa'a na farko as-sa'atu kiyama kenan na biyu kuma sa'a wuya nufin wani lokaci to wannan jinas tam ne ko ko naqis gari tam kaga tam ne wannan ko wa qala sha'ir fi rasa sagir ismuhu yahya wani mawaki yayi wakan taziya ga dan sa yake cewa wasammaituhu yahya da aka kira da aka haifa mini yaron nan sai mun lakaba mai suna da yahya da ya haya domin ya yi rayuwa mai albarka falim ya kun amma sai ya zanto babu sabilin wani hanya babu wata hanya ta kasance ilarar da amurin laifi wajen mai da al'amarin Allah a kansa ko kuma game da shi ma'ana na kira yaron na haifi na kira wannan yaro ne da sunan ya haya don ya samu rayuwa mai tsawo mai albarka don ya gaje ni saboda ya gaje ni da sauransu amma kuma sai ya zanto babu makawa dole dai a rungume hannu a karbi kaddaran Allah Allah sai ya dauki ran shi ya mutu ina shahidin mu yahya li yahya kaga jina soni iri nan tamu ne nan wa qala ta'ala Allah kuma madaukin sarki ya ce fa ammal yatima fala taqhar amma kaga shi maraya kada ka mai tsawa wa amma sa'ila fala tanhar shi kuma afwan fa ammal yatima fala ta kahar na'am haka ne ko wa amma sa'ila fala tanhar wanda shi mai roko mai bara karka mai tsawa maraya ajatim ko eh wannan sa'il mai roko to ina shahidin ma nan tanha taqahar tanhar taqahar tanhar kaga nan kusan komai iri da ne sai dai harufa ne ba harufa ne aka samu canji لم تتفق لم تتفق لم لم يتفق اللفظان في في الحروف ko nan akwai kafin takahar tanhar akwai ha'un ko shikenan jinas ne wannan wani iri gari tam naqis wa qala ibn al-farid ibn al-farid yake cewa hallana haka no haka allahu min mir'in lam yulfa ghayra muna'amin bi shika'i hallana haka no haka wacin da Allah hankalinka ba zai iya hanantanka ba no haka hankalinka na ha hani ku gani wa hal halla no haka na haka shin wai har yanzu hankalinka ba zai iya hanantanka ba Allah mumri'in gabarin zargin wani mutumin wanda ba a same ba taɓa samunsa ba gaida muna'amin wani abin ni'imtarwa bi shaka'i da shakawa kaga no haka yana nufin al'akalu ne na haka hani jina zai zama ne ne nan gairu tam saboda an sami ikhtilafi wajen shakl ma dalla jamil wa qala al-khansa min qasida tarfi fiha akhaha sakhran khansa a cikin wata kasida take na take rafa'i ga dan uwanta sakhr da aka shi innal buka'a huwa al-shifa wa min al-jawabain al-jawani innal buka'a lallai kuka huwa shifa'u shine waraka fa babu wani abin waraka sai kuka min al-jawaya daga bakin ciki bainal jawani wanda ke tsakankanin kasusuwa na kirji jawa jawani wani yin jinasu ne nan agari tam ne nan ko da liktila fi fi tartibin huruf ko وقال تعالى حكاية عن هارون يخاطب موسى إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ni na guji kada ka ce ne ka raba tsakankanin bani isra'ila bayan annan musa ya dawo yana jan kullum harun me yasa ya bar mutanen suka suka kasance cikin irin wannan hali kaga farrakata baina bani baina bani kun ga baina ga bani jinas ne wani iri garib tam garib tam ko to ga wani wani na cewa fadarihim ma dum tafi darihim wa ardihim ma dum tafi ardihim fadarihim ma dum tafi darihim kai kai kuma cikin su matukan kana cikin gidajen su a wannan na dauko shi ne ka wani gudu fadarihim ma dum tafi darihim fadarihim daga darayu dariwa fadarihim ma dumta fi darihim kusan darihim fadarihim darihim kusan da iri ne da za ka rubuta illa kawai rawun din za ka na farko jarra ne fadarihim za ka mai kasara saboda fi al'amarin ne na yi fi darihim na bi za ka mai jarra saboda majrur ne fadarihim wannan fi al'amarin ne darihim fadarihim ma dumta fi darihim ku rubuta wa ardihim wa ardihim ka da su ma dumta fi ardihim matakan kana kasu cikin kasansu ga jinashi na kashe biyu darihim darihim ardihim ardihim mun gane shi ko? to a gurguje ga aliktibas nan aliktibas dar sanowa na? kaci e waƙi na ta'aziyya tarsi aliktibas tadminin nafri shine kunsa marubutun zube au shiri ko kuma a kunsa mawaƙi shay'an min al-Qur'an al-Karim wani abu na al-Qur'ani aw al-hadith al-sharif ko kuma ka kunsa maganan ka wani abu na hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam madaukaki min gani dalalatin ba tare da wani manuniya ba ala annakum minhum cewa wannan lafazin da ka kunsa a cikin wakan ka ko kuma ko kuma maganan ka ba na al-ba'ayan al-Qur'ani bane ko hadisi ba za ka nuna ka ba wa yajuzu an yaghayyara fil athar al-muktabas qalilan ya halasta kuma ka canje wani abu ɗan kaɗan a cikin asarin da ka ɗarsu ayan da ka ɗauko kaɗan ƙari ko rigi ko hadisin wanda ka ƙunsa ma maganinka ko kuma waƙenka wani yaro ya yi laifi ka buge shi shi kenan sai ya ce zai tafi gida ya faɗa ta ka je ka faɗa ɗin kowa ya zai zo ya zo ina hau na ƙa'idon inna hauna ka'idun kowane zai zo zo wallahi inna hauna ka'idun iftibasi kenan ka nuna cewa Allah ya ce aga baka nuna ba ai lam tushir bi anna hadha al-lafz az-za'id min al-Qur'an al-Karim قال عبد المؤمن الاصفهاني عبد المؤمن الاصفهاني كيتوا la tagurrannaka min min az-zalamati kasratul juyush wal ansari yawan rundunona da mataimaka kada ya rudar da kai daga wannan duhu da kake gani ya akhirukum al-yawmin tashkhasu fihi al-absaru yana jinkitar da su ne kawai zuwa ga wani yinin da idanu za su kaskantu za su sautu kasa to kakanin iktabasa shamin al-qur'ani wa dammanahu fi kalamihi wa lam yush'ir bi anna hadha yani yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar min al-qur'an kaga ya kunsa ma maganin sa wata aya ta cikin al-qur'ani ba tare da kuma ya nuna cewa ya iktibasi ba eh mana ya kara maganan ado sosai kuwa kun kuma gayyar shi'an fa eh innama yu'akhiruhum ne ko yu'akhiruhum ne ko kun yu'akhiruhum eh babu innama yau akwai innama wa qalibul sana al-mulk ibn sana al-mulki ke cewa rahalu falastu sa'ilan an darihim ana bakhi'un nafsi ala atharihim rahalu sun tafi falastu musa'ilan an darihim ni fa ba abin tambaya bane dangane da mene gidajen da suka bari kufayin su ana bakhi'un nafsi in fa yani haka ba ko to ni me halakar da kaina ne ala atharihim bisa ga goyabobin su bayan sun tafi kaga ana bakhi'un nafsi la'allaka baqi falalaka baqi nafsaka la asarihim ko shi sai ce nafsi aka gayyara shani hura a gani wa qala abu ja'far al-andalusi abu ja'far al-andalusi ke cewa la tu'adin nas fi awtanihim kallama yura'i garibul watna la tu'adin nas kai kai gabanta da mutane fi awtanihim a kasan su karkace zaka kiyayya tare da su kalla ma yura'i garibul watan domin kaɗan ne akan samu bako ya iya kiyaye gari ko ina ce ya sani wani yana da karanci wai za ma shi ta aishan bainakum amma idan kana so ka yi rayuwa cikin tsakankanin su to khaliqin nasu bi khuliqin hasani kai mu mutane mu'amalar kikkiawar mu'amala aga wannan dammana shi'rahu shay'an min al-hadith sharif biduni da min gairi dalalatin ala annama dammanahu min min al-hadith sharif ko kuma minar kalamin nabawi Allah ka samu dace a a cikin ka'ida ka ga ce maka aushiya min alhadith sharif ko to wannan shikenan abin da kawai shi ya kawo karkashin almuhassinatil lafziya ka gani as-saj'u da mene saj'u da iktibasi da kuma ba shi ne muka yanzu ba? afwan to ya kawo eh ya kawo jinas da iktibas su akwai sajo ko? to me yin sajo? shi sajo da ƙa'ida na tana cewa sajo ta wafi ƙulfasilitai ne a sami kalmomin ƙarke na sadurul baiti da ajurul baiti su yi mawafaka fil harfi akhir wajen harfin karki su zai zama harfin karki su da iri da ne wadatu bismillah fil nazm awwala tabaraka rahmanir rahim qum ila kaga la la wa afdaluhu mafi falalin sa mata sawat faqarhu shine wanda aka sami faqara layikun su sun daidai sun yi daidai ga misalan mu can kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma atu mufiqan talafa kaga kan fan wa atu mumsikan talafa kaga mene kan da da fan ma dalla jamil jiddan kunna na'zil wal qur'anu yanzil kaga ni gashi جميل جميل وقال عربي في ذم وقال عربي wani balarabin kauye ke cewa zahaba bibnihi sayl alhanin rigawa ya tafi tare da ɗansa irin ruwan nan da kan yi na farko ya tafi ya zo ya ɗauke ɗansa shi ne ke cewa Allahumma in kuntu Allahumma in kunta kada abulaita Allahumma ya Allah innahu lalle da shi al'amari yake in kunta lalle da shi al'amari yake kada abulaita kai jarba fa fa innaka talama qad afaita to ai lalle kai ka dauki tsawon lokaci kana ba lafiya kaga abulaita afaita ka zo da lafazi harfan ɗaya iri ɗaya ne kawai lafasa guda biyu harfan iri ɗaya ne kawai wadduha wallani za sa ja ma wadda aka rabu kuma kala to amma shi wannan ana ce mishi fasila na Kur'ani. fasila ake ce mishi ba ce mishi ba ce mishi ok saji'u ne amma ba ce mishi kafi abin nan saja sai a ce fasila alam ja'al kaydahu fi tadlil wa arsal alayhim tadaba bil tamim bi jarati misjil a gani gashi ne alhurru alhurru idha wa'ada wafa alhurru da wafa idha wa'ada shi kan cika alƙawarin din lokacin da ya alƙawarin wa idha wakafa idha ana kuma shi kan isantar duk lokacin da aka nemi taimakon sa wa idza malaka afa sannan kuma wa afa idza malaka idan ya mallaki abu kuma yakan yi afuwa shi to kun gani wafa kafa afa shine saju ana an sami tawafuq ko na fasilitani fil harfil akhir kun ga ga cikin karkashin tamrinat dinmu bayyin saja al-amsala bayyin saja fil amsalati al-atiya wudh wuduha wujuha husnihi qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu abdan qala khairan faganima aw sakata an wa sakata fasallima kaga faganima fasakata qala sa'alabi ko al-hikdu sada'ul qulubi kulli shine tsatsan zukata wallajaju sababul hurufi hurubi sannan kuma naciya shine dalilin yaki ka nace cikin fada da sauransu kaga qulubu alhurub ko wa qala alhariri adina cewa irtifa'ul khatari bi iktihamil aqtari kaga al-akhtari al-akhtari ko وقال بعض البلغاء الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه زيه ثيابه وقال عربي لرجل سأل لئيما سأل لئيما يا تنبي ونموغو نزلت بواد غير ممتور واك ka sauka a wani kwarin da wanda ke babin yin warwa ba wa fina'in gaira ma'amurin kuma ka sauka a wani fage ko fili ba abin rayawa ba wa rajulun gaira mai sulun kuma ka sauka wani wani mutumin da ba mai sauki ba faqim binadbin aka ne ko faqim binadbin aw irtahal bi'adamin binadbin bi'adamin akan to diga sunan dai so insha Allah ta'ala zamu dakata na abinda Allah ba mu iko mu karanta daidai Allah ba mu ladan su wanda ne kuskure kuma Allah ba mu tana mu kuskure ne ba mu iko gyara سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك